إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله إن إن معرفة أسماء الله جل جلاله الوارد في الكتاب والسنة وما تتضمنته من معاني جليلة وأسرار بديعية لهي من أعظم الأسباب التي تعين على زيادة إيمان الأبد وتقوية يقينه بالله عز وجل بالله تبارك وتعالى ومن أسماء الله الأفو وسمى الله وسمى وسمى الله عز وجل لنفسه العفو على سبيل الإدلاك في أكثر من موضع في كتابه في كتابه في كتابه القرآن الكريم منها قول الله تعالى إن الله كان عفوا غفورا وكان الله عفوا غفورا وقال إن تبدوا خيرا أو تكفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا والعفو عباد الله هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله المحو المحو والدمس وقال الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي من مظاهر العفو الإلهي في الدنيا عباد الله عفو الله عن الذين عبدوا العجل قال الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون يمن على بني إسرائيل مرة أكره ما أنهم ارتكبوا ذنبا من ذنوب الأمة ومع ذلك عفا عنهم لأنه يريد أن يستبقي أو أن يستبقى أنصر الخير للناس أيضا يريد يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلم خلقه أنه رب رحيم يفتح أبواب التوبة للواحد والجماعة عباد الله التوبة للوحيد والجماعة عفو الله عن الذين كانوا يقتلون أنفسهم قال الله تبارك وتعالى أهل, أهل لكم ليلة الصيام الرفص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب الله عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل عباد الله فقد كان في اول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الاكل والشرب والجماع فحصل المشقه لبعضهم فكفف الله تعالى عنهم ذلك وأباها في ليالي الصيام كلها للأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم لكونهم يقتالون أنفسهم بترك بعض ما عمروا فالآن بترك بعض ما عمروا به فتاب الله عليكم وعفى عنكم ما سلف من من التخون فالآن بعد ذلك أو بعد هذه الرخصة والسعة من الله تعالى عفو الله عن المصلفين قال الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة وذلك أنهم لا يقدرون عن التقلص من أيدي المشركين تجاوز عنهم لترك الهجرة وفي غزوة أهد أصاب الصحابة غم وحزن بعد مخالفة الرماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولقد عفى الله عنكم ولقد عفى عنكم ومن مظاهر العفو الإلهي في الدنيا فتح سبحانه وتعالى باب التوبة أمام الجميع الخلق وفي القرآن الكريم شواهد ودلائل عديدة على هذا انظر عباد الله قصة أصحاب الأكدود في سورة البروج يقول سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأكدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا انظروا عباد الله لهم مجال فالله عفو من فالله عفو من تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه ومهما كان ذنبه بل وصل العفو إلى حد دعوة الكافرين إلى التوبة وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين فإن كان يعفو ويغفر للكفار ما قد سلف فكيف بأساة المؤمنين إذا تابوا فمهما عظم جرم الإنسان وكبر ذنبه فباب العفو مفتوح فالله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman tonyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin shiryon bayinsa haka nan wanda ya bata ba za a sami mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin tarayya a sammai da kasai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne ya zuwa da duniya da alkhairin da babu kamarsa ya zuwa duniya da alkur'ani da addinin musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwa ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala Allah ya fara wannan wasici da kansa cikin alkur'ani da yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah bayan wannan ya uwa a yau muna yin juma'a wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan biyun musulunci watan safar hijira yau na da shekara 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan takwas na miladiya 2025 kutubar mu a yau a wannan masallaci nawa mai albarka masjid ummina hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makantar yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana kan faɗin afuwa ta allah subhanahu wa ta'ala ga halittunsa allah mai yawan afuwa ne Allah mai yawan yafiya ne mu suffantu ya ƴan uwa da wannan sufar mu zamto masu yawan afuwa masu yawan yafiya wannan tada ce ko al'ada ce ta masu imani al'ada ce ta manyan mutane masu karamci ya zamto suna afuwa wa junansu tunda Allah ta'ala yake faɗa game da ayyukan 'yan aljanna sai yake cewa alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza sai ce wal 'afina 'anil nas afuwa tana cikin aikin aikin 'yan aljanna Allah ta'ala ya ba mu yin afuwa wa junanmu bayan Allah masu albarka mu sani cewa yana daga cikin sani na sunayen Allah subhanahu wata'ala fahimtar su wanda suka zo a cikin alkur'ani da sunna da abin da suka kunsa na ma'anoni masu girma da sauruka masu bangaye a babu shakka hakan iya cikin sabuwa wanda za su taimaki ɗan adam wajen ƙara imaninsa da kuma ƙara taƙawarsa da yaƙininsa zuwa ga Allah subhanahu wataala daga cikin sunayen Allah akwai al'afu mai yawan afuwa Allah ta'ala ya ambaci kansa da shi al'afu ne kuma afuwar mutlaka afuwar da bata da kaidi afuwar tana hawa kan kowa da komai duk girman laifi in Allah ya so zai yi afuwa a kansa ya faɗi wannan a gurabe da yawa a ƙur'ani daga cikin guraben da Allah ya siffanta kansa da shi mai afuwa ne yana cewa inna Allah kana afuwan gafura hakika Allah ta'ala mai yawan afuwa ne ko mai yawan gafara ne a wata ayar ya ce wa kana Allahu afuwan gafura hakika Allah mai yawan afuwa ne Allah mai yawan gafara ne kuma Allah ta'ala yake faɗa cewa in tubudu khairan in kun bayyana wani alkhairi aw ta'fu aw tukfuhu ko kun boye wani alkhairin ba ku so a gani aw ta'fu an su'in ko kun yi afuwa ga wani mummuna da aka yi muku fa inna Allaha kana afuwan qadira hakika Allah mai yawan afuwa ne kuma Allah mai yawan iko ne akan komai afu wal afu ya bayin Allah Allah da ya siffanta kansa da shi al'afu ne ita afuwa din huwa tajawuzu anizam shine kauda kai da yafiya daga dukkan laifuffuka wa tarki al-iqab wa tarki al-iqab afuwa da laifi da kuma rashin kamu da yin ukuba akan laifin da aka yi asali na afuwa shine al-mahw wa tams shi ne shafe abu da goge shi a ɓatar da shi gaba ɗaya idan Allah ya ce ya yi afuwa gare ka to wannan laifin da kai ya ma afuwa to daga cikin layin abin da mala'iku za su gani ma Allah ya goge ba za su gani ba asalin afuwa goge abu da rasar da shi gaba ɗaya imamul gazali abu hamid yake cewa al'afu ita afuwa ko kuma shi mai afuwa wanda ya siffanta kansa da al'afu ne shi huwa alladhi yamhu sayyi'at shi da wanda yake yafe munana wa ya tajawazu anil ma'asi kuma yake kauda kai daga cikin saba masa da akai daga cikin bayyanannun afuwar Allah ga bayansa a duniya Allah ta'ala yayi afuwa ga masu bautar dan maraki ku duba ya ƴan uwa dillafi a duniya ba laifin da Allah ya fi kyamata kaman a hada shi da a hada shi da wani shine ma'anar shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk laifi ana sarin Allah zai afuwa bayan mutuwa in ban da shirka shirka ce kadai yace in an mutu ana yi Allah ba zai yafe ba amma waɗanda suka hada shi da wani dan maraki suka ce shi ma Allah ne lokacin annabi Musa alaihi salam Allah yake cewa wa iz wa'adna Musa 40 laila a lokacin da muka yi alkawarin gani da annabi Musa har zuwa darare arba'in ko kwanuka arba'in su matakastumul ijila min ba'ade sannan mutanensa wa'ansu daga cikin suka riki ɗan maraƙi abin bauta wa'antum zalimun a lokacin su ɗin suna masu zalintar kansu Allah ce sun ma'afauna anku sannan muka muka afuwa min ba'adi zalika bayan ba Allah ya yafe an mai laifin da ya fi kowane laifi girma a gunsa amma ya ce ya yafe ya kau da kai hakan zai sa ku gode wa Allah sun ma'afauna an kummin ba'ari zalika la'allakum tashkurun ku yi afuwa sannan kuma ku zamto masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa kamar iya tunawa banu isra'ila ni'imomin da ya musu ne wata bayan wata yace akwai lokacin da kuka yi zunubi ba zunubi ko mai girma wa ma'azalika afa anku bayan haka kuma na yafe muku li'annahu yuridu an yastabqa unsuriyatil khair lin-nas Allah ya yi haka domin ya tabbatar da tada ta alkhairi ga bayansa har zuwa ƙarshen duniya da a ce Allah baya yafiya to da biya biya banu Isra'ila ba da biya biya waɗanda suka jifi manzon Allah a Ba'ifa da biya biya waɗanda suka yi gagarumin zunubi daga baya kuma suka tubar wa Allah ba Allah ya bar kofar yafiya da tuba a buɗe domin ya koya mana afuwa da yafiya a junanmu hakan zai ƙara samu mu zauna lafiya hakan zai ƙara samu soyayya juna hakan zai ƙara samu dunkulewa a ƙarƙashin alkitabu wa sunna bayan wannan ya uwa Allah ya far kofar yafiya da afuwa yuridu an ya'lama khalqihi annahu rabbur rahim domin ya sanar da bayinsa halittunsa cewa shi ubangiji ne mai yawan rahama mai yawan jin kai iya barin kofa ta tuba da afuwa ga mutum ɗaya kuma ga jami'i gaba ɗaya afuwar Allah ga waɗannan da suka ha'inci kawunansu farko da aka fardanta azumin ramadan idan dare ya yi bayan buɗe baki to daga nan ba za a ƙara cin abinci ba ba za a ƙara cin abin sha ba ba za a ƙara kusantar iyalinka ba a daren ramadan gaba ɗaya farkon azumi haka yake da ka yi buɗe baki ka yi sallar isha'i ka ci abinci shi kenan sai kuma gobe bayan magariba to hakan ya zamto sahabbai sun samu takura wa'an suna ƙuya da daddare su yi wani abin da aka hana su sai Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ga abin akwai mushakka da takura sai ya ce wani abin ya yafi ya ɗige wannan dokar shi ne ƙwar'ani yake ba mu labari cewa uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisa'ikum Allah ya halattar muku a dararen Ramadan ku je ku kusanci iyalinku hunna libasun lakum wannan iyali na kuma tanku na aure sutura ne gare ku wa antum libasun lahun kuma sutura ne gare su Allah ya ce alima Allahu annakum kuntum tatanuna anfusakum ni na sani inji Allah kuna kuya cikin dare ku yi abin da na hana ku wani iya uwa ya ci abinci wani iya ɓuya ya sha ruwa wani iya ɓuya ya kusanci iyalinsa Allah ce na san kuna yi amma fataballahu alaikum wa afanuku na yafe muku na muku afuwa haka Allah ya ce ya san an mai laifin ya sani iya da tabbas kuma iya da ikon yayi kamu yayi ukuba kuma yace ya yafe kuma hasali ma ba alima ma yafe din ba ma ba sai Allah mun tuba a'a Allah da yaga akwai mushakka sai ya ce na yafe na yi afuwa fal'ana bashiruhunna daga yanzu kofa ta bude daga bayan an yi magariba daga nan har kitowar alfijir an ba ku dama ku ci abinci ku sha abin sha ku kusanci iyalanku shine Allah ce fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wannan iya daga cikin misalai ya ƴan uwa wanda Qur'ani yake ba mu labarin fadin afuwar Allah ga bayinsa fadin afuwar Allah da yafiyarsa ga bayinsa misali na biyu lokacin da aka yi hijira Allah iya fishi ga waɗanda ba su yi hijira sun koma Madina tare da manzon Allah ba in dai kana da lafiya da ƙarfinka Allah an baka yi hijira fishi yake da kai har ma ana lissafa wa'ansu daga cikin munafukai amma sai Allah ya duba akwai masu rauni akwai yara akwai mata akwai dattawa suna da imani amma ba su da ikon tafiya hijira sai Allah ta'ala ke cewa illal mustad'afina wannan ukuba da nace zan yi wa waɗanda ba su yi hijira ba a'a banda masu rauni banda suna yafi su minar rijali wan nisa daga cikin mazaje da mataye wal wulidani allazina la yastati'una hila da yara ƙanana da ba su da wayo ba su da dubara ba za su iya kurɗawa su bar gari maka su tafi madina ba ba su da wannan dubara sannan wala ya hata duna sabila in ma sun fita bayan gari maka ba su da ilimin sanin hanyar zuwa madina Allah ce saboda wannan usururukan kuma na yafi muku shine dan Abbas yake cewa wannan aya da mu a ciki dan domin lokacin da aka yi hijira iya yaro karami ba shi da wayo ba shi da ikon tafiya maka madina da kansa kunga Allah ta'ala sai ya nuna cewa ga wata doka tasa wanda in ba a yi ba fishi yake yi kamu yake yi ukuba yake yi amma yake banda masu rauni kai ma duk dokar da zaka sa a ƙasarka ko a jiharka ko a ƙaramar hukumarka ko a gidanka ko a makarantarka ko a masallacinka to ka kula da masu rauni ka kula da masu rauni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan shigo masallaci da niyyar na tsawaita sallah na tsawaita sallah amma idan naji yaro iya kuka mahaifiyarsa ta zo da shi masallaci iya kuka sai na takaita sallar domin na sakarwa yaro mamansa ku duba saukin hali irin na manzon Allah da afwa da yafiya da maslaha da musamaha wanda haka ake so dukkan musulmai mu zama in mun dau wannan tadar mun dau wannan al'adar to zaman lafiyar mu zai karu ci gaban mu zai karu arzikin mu zai karu haɗin kanmu zai karu darajar addinin mu za ta karu har in mun dau wannan siffofin musamman siffar afwa da yafiya da ba da uzuri a juna Allah da kansa yana ba mu uzuri manzon Allah ya ba wa sahabbansa uzuri a gurabe da dama wanda ba za su kirgu ba ya yafe ya yi afuwa an ya nuna bai gani ba ya ji ya nuna bai ji ba haka ake so mu yi ba don mu karanta mu ji ba ba don a karanta mana mu ji ba a karanta mu yi aiki mu je mu ɗabbaka a gidajenmu mu ɗabbaka a ma'aikatunmu mu ɗabbaka a hukumominmu mu ɗabbaka a makarantunmu wannan shine da'awar musulunci tana kira ga ɗaiɗaikunmu tana kira ga gaba ɗayanmu mu zamto masu afuwa masu yafiya masu tausasa lafazi masu tausasa lafazi da abin da za mu yi mu duba mu gani me zai ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sau da dama mutum zai faɗi kalma guda ɗaya bai aune akan kalmar bai mai da ita komai ba sai ta jawo mai tsawon zamanin shekara saba'in a wutar jihar kalma guda ɗaya wata kalmar kuma rashin haƙuri ne zai sa kafirta rashin yafiya ne zai sa kafirta rashin bincike ne zai sa kafirta rashin dattako ne zai sa kafirta amma hakan sai ya zamto sanadiyya na shekara saba'in a wuta akan kalma guda ɗaya in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah masu albarka afuwar Allah ga masu rauni ya ce ilal mustatafina bin rijali wal nisa wal wulidani alladhina la yastati'una hila sai Allah ke cewa wala yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an yafu anhum Allah ta'ala iya dabda ya musu afuwa ko ya fusata Allah ya musu afuwa domin Allah mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne ibnu kasir ke cewa waɗannan bayin Allah wanda suka ƙin hijira daga Makka zuwa Madina ba su da ikon tafiya ba su da ikon fita daga hannun mushrikai sai Allah ta'ala ya tajawaza anhum li tarki hijra sai Allah ya yafe musu game da hijirar ba da su ba a gazwatu uhudin sahabbai sun saba wa manzon Allah ya dora wa'an sahabbai kan dusi dutsen ruma yake cewa kada ku sauko daga nan ko me ku ga ana yi ko kun ga ana dukan mu ana saran mu kar ku sauko ko kun ga mun tisa kafirai a gaba kar ku sauko sai na ce ku sauko shiɗan ya rinjaye su shiɗan ya yaudare su su wajen hamsin da hudu kame yadda malaman tafsiri suka ce abdullahi bin jubair shi ne kwamandansu gaba ɗaya suka sako ba su mutum bakwai ba da zaga an tisa kafirai an kora su ana ɗaukan ganima wannan sakowar da suka yi saɓawa manzan Allah da suka yi sai Allah ya bishi sai Allah ya juyar da nasarar daga hannun masu imani ta koma hannun kafirai ولقد صدق الله وعده ولقد صدقكم الله وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم سي الله يتني ولقد عفا عنكم كجينا يتني نامكم أبو bayan kun saba wa manzon Allah kun jawo sanadiyar kisa na sahabbai mahaddata sama da saba'in akan wannan sabawa manzon Allah da suka yi Allah ya fishi ya musu fada amma da ƙarshe wala qada afa'u ku je na muku afuwa na yafe muku to haka ake so kaiwa matarka afuwa kaiwa yaronka afuwa kaiwa dalibinka afuwa ya koyi afuwa daga gare ka kuma afuwa tana ƙara martaba afuwa tana ƙara girma afuwa tana ƙara kwarjini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na yi rantsuwa ijin manzan Allah abubuwa guda uku ba ma sai na rantsi muku afansu ba daga cikin abin da ya rantsi yake cewa babu abin da afuwa take ƙarawa bawa sai ɗaga daraja sai buwaya sai burin ƙasa in dai kai mai afuwa ne to sai Allah ya ɗaga darajarka sai Allah ya buwayantar da kai a cikin al'umma daga cikin misalai na faɗin afuwar Allah zuwa ga bayansa ya uwa yanda Allah ya buɗe ƙofar tuba ga mutum ɗaya kuma ga ɗaiɗaiku gaba ɗaya ƙur'ani akwai shaidu akan wannan magana da dalilai masu yawa ƙissar mutanen a ashabul ukurud wa'ansu mutane ne da suka yi zalunci domin suna da ƙarfin mulki suka tona ramuka suka tona ramuka a ban ƙasa suka kunna wuta a cikin ramukan duk wanda ya zo inda ya yi imani da Allah to sai a cusa a cikin wannan ramin wuta ya ƙone in kuma ya ce a'a ba Allah ba ne kaɗai abin bauta akwai wani Allah bayan Allah sai a saka mahin ya wuce suka zauna suka dinga kashe mutane suna ƙona mutane wannan zunubi ya girmama ya yi muni Allah da kansa kita kutila ashabul ukhud Allah ya la'anci waɗannan mutane annari zatul waqud wuta ma'abuciya kunnawa suka kukkunna wuta a cikin rami kuma izhum alaiha qu'ud suna nan tsaye kan wutar duk wanda yace Allah ne kada abin bauta sai a cusa a cikin wannan ramin wutar Allah yace ba abin da yasa suka yi wa masu imani wannan illa an yu'minu billahi al-azizil hamid aikin da suka yi kawai ya ja musu wannan sun yi imani da Allah al-azizu mabuwai alhamid abin godiya amma duk da haka da wannan laifi mai muni duk da wannan laifin Allah bai kulle musu kofar tuba ba sai Allah ya bar musu kofar tuba a buɗe sai ke cewa innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat waɗannan da suka azabtar da mu'minai maza da mata sun malam ya tubu in ba su tuba ba ku duba abubuwa irin ta Allah kisa suke yi ƙonawa suke yi a ramin wuta amma Allah ya bar ƙofar tuba gare su wannan da suka azabtar da mu'minai maza da mata in ba su tuba ba sai ce falahum azabu jahannam walhum azabul hariq kaga idan sun tuba waccan azabar da Allah ya ce zai ba zai musu ba in sun tuba azabar da Allah ya ce zai ba zai musu ba tare da munin aikin da suka yi tare da girman laifin da suka yi wa Allah bayan Allah afuwar Allah ba ta tsaya ga masu imani ba har kafirai ma Allah iya kiransu su tuba ƙulil na kafaru in yantahu ya gufar lahum ma qad salaf Allah ce a faɗa wa kafirai in sun daina laifinsu na kafirci sun tuba Allah zai gafarta musu duk abin da suka yi a baya kafir ya shekara 90 misali ko 70 ko 80 iya kafirci iya zalunci iya duk abin da ya ga dama a yau iya cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allah ya ce duk abin da ya a baya zuwa yau Allah ya yafe masa la haura wala quwwata illa billah bayan Allah mu ji irin yanda Allah yake afuwa mu ji irin yanda Allah yake yafiya mu ji irin yanda Allah yake mu'amala da halittunsa iya da iko ya azabtar da kowa iya da iko ya karya kowa amma sai ke ce a shi mai afuwa ne shi mai yafiya ne shi mai jin kai ne don mu koyi wannan sai wani malami yake cewa har in afuwar Allah da gafararsa ta shafi kafirai akan abin da suka yi je in sun imani yau Allah ya yafe musu to ya abin zai kasance bi kusatul mu'minin idza tawu zai me zai kasance kuma ga masu sako daga cikin masu imani idan sun tuba kaga sune min babi aula Allah ya gafarta musu fama ama azama jirom duk inda laifi ya girma mai yan uwa duk inda dan adam yayi laifi wa kabura zambihi laifin sa ya bunƙasa ya girmama fa babul afwi maftuh kofar afwan Allah abu da take kofar afwan Allah abu da take Allah subhanahu wataala ba wani zunubi da yake girma a gonsa duk girman zunubi idan an tuba Allah da ya yafe shi sai Allah ta'ala yake cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah a faɗa waɗannan bayina da suka sha tafi ƙarfin cikin su wajen aikin zunubi sun yi zunubin da suke ganin kamar sun halaka ma kamar Allah bai gafarta musu ba sun sha zunubi sun koshi sun yi tatul sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani game da rahmatillah bayina masu zunubi Allah ya ce ku kasa kunne ku ji duk girman zunubinka karka ɗebe tsammani daga gafaran Allah ka tuba Allah yake bukata ko Allah ke cewa inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah iya gafarta zunubi gaba daya innahu huwal ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin ne Allah ya gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah ka yi mana afuwa Allah ka samu gama da rayuwa lafiya bayan Allah mu sani cewa dunkulallen sakon wannan kutuba shine mu zanto masu mu'amalar afuwa da yafiya junanmu duk inda ka samu kanka a iyalinka ne a al'ummarka ne a jama'arka ne a kasuwarka ne a ofis ɗinka ne ka zanto mai afuwa amma ka yafe ka kau da kai zai ƙara ma girma zai ƙara ma imani Allah ka mana albarka Allah ka samu wani da rayuwa lafiya akwai sakonnin addu'o'i da yawa kamar yadda ake sanar da ni wa'an sun rubutu wa'an sun faɗa da baki wannan mimbari namu mai albarka suna buƙatar addu'o'inmu gare su domin buƙatunsu daban-daban daban wa'ansu buƙatun nema wa'ansu ta neman tsari wa'ansu ta neman waraka daga jinya wa'ansu ta neman aiki wa'ansu ta neman ilimi wa'ansu dai buƙatu ga suna daban-daban to Allah ka san buƙatunmu duka da wanda suka aiko da wanda ba su aiko ba Allah duk ka san abin da ya dame mu da abin da muke kauna Allah ka haɗa mu da abin da muke kauna ya rabbal alamin Allah kuma ka raba mu da abin da muke tsoro ya rabbal alamin mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wansur ibadakal mujahidin ya rabbal alamin Allah ka taimake mu Allah kai mana afwa Allah ka mana gafara da albarka ya rabbal alamin Allah ka jikan mahaifin Allah ka yafe musu da mu da su Allah ka sa aljanna ci makomar Allah ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah Allah ka dora mu a tafarki madidici Allah ta'ala kada ka nuna mana mana kada ka nuna mana ba daidai ba a cikin zuriyar mu ya Allah Allah ka nuna mana alkhairi a cikin zuriyar da ka ba mu ya rabbal alamin Allah ka taya mu kiwon su ya Allah Allah duk wanda yaronsa ko yarinyarsa ta kaucewa hanya Allah ka da shi hanya Allah ka nuna mana alkhairai marasa iyaka cikin zuriyar mu ya Allah Allah ka sa da mu da su mu zamto bayin ka na kwarai wanda zai alfahari da su a duniya da lahira Allah ta'ala masu taimakon addini duk inda suke Allah ka taimake su masu gallazawa da takurawa da matsawa Allah duk inda suke Allah ta'ala ka musu mu'amala irin wanda suke yi ya Allah Allah ka musu mu'amala irin wanda suke yi ya Allah Allah ka nuna musu afwa a bari shi Allah ka nuna musu yafiya abin yi ne Allah ta'ala muna roƙonka wanda ya asasa wannan masallaci Allah ka mai sakayya da alkhairi mahaifiyarsa dai sun yawa masallacin sunanta Allah ta'ala ka gafarta mata Allah ka sa da rabban ladanta da namu iyayen a cikin wannan masallaci da sauran al'ummar musulmi gaba ɗaya Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka dirar mana da wannan damuna da alkhairi Allah sauƙin da ka kullo mana da shi musamman harkar abinci Allah ka ƙara sauƙa mana yana Allah wannan sauƙi Allah ka dirar da shi ƙasa Allah ta'ala kada ka sa mutum don matsi ya kasa cin abinci a wannan rayuwa Allah ka sassauta abinci ya Allah Allah mun gode maka ba da dabaran mu ba ba da wayan mu ba ba da hikimar mu ba Allah ka sauko da wannan kayan abinci dan kai al'afu ne dan kai al-ghafuru ne dan kai ar-rahimu ne ya Allah ka ƙara mana wannan afwa ya Allah ka ƙara mana wannan jin kai ya Allah ƙara mana sauki a junan mu ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙon ka samu lafiya mu yi lafiya Allah ta'ala ka mana albarka a gida da waje ya Allah Allah ka gafarta mana zurbanmu sirran wa alani ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ya Allah Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizi ad-dunya wal adab al-akhirah اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن